للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin amincewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta litinin yau nawa ga wata ashirin ko? ko sha takwas ne? to yau sha takwas ga watan zulkada shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun sake haɗuwa wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talib da ke gandun Wambai cikin garin Azara jihar Bauchi inda muke darasi a wannan littafi na al'adabul mufrad na Imam al-Muhaddithin abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari wa rahimahullah muna roƙon allah ya mana muwafaka har yanzu da imali yana kayan sallama kasan ya kama matsala sai ta dandaka ta ta kusurwoyi daban-daban ya ce babun man kharaja yusallimu wa yusallamu alaihi babun da zai batu akan wanda ya fita yana ta yin sallama shi ma kuma ana ta masa sallama. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيقدو معه إلى السوق قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعه ولا مسكين ولا أحد إلا يسلم عليه قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تصوم بها ولا تجلس في مجلس السوق فاجلس بنا ها هنا نتحدث فقال لي عبد الله يا أبا بطني وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا kaga wannan shine asalin fikihu hadithin ya kai zuwa ga Abdullahi ibn Abi Talha wato Ishaq dan Abdullah dan Abu Talha jika Abu Talha al-Ansari kenan ya jiyo daga Tufail, shi kuma Tufail ɗan gidan Ubayyu bin Ka'ab, gangaren makarancin Ƙur'ani ko? Akhbarahu shi ne ba shi labari. Annahu kana ya ce Abdullahi bin Umar, shi Tufail yana zuwa wajen Abdullahi ɗan Umar. Kaga wannan do nasabarsu masu daraja ko? Wancan da ya ruwaito jikan Abu Dalha al-Ansari. Wane ne Abu Dalha? ne masaukin baki abu ɗalha to sannan ga kuma ubayyu bin ka'ab ai shi kan an san shi sannan ga ɗan gidan umar ibn khattab abdullahi shi ma sahabi ɗan sahabi to shi tufali yakan je wajen abdullahi ɗan umar fa ya gado ma'ahu ila soki sai su sammako zuwa kasuwa ya gado wato sammako kenan ƙala kaga yadda 'yan kasuwa za su fita sassafe su ma sai su fita sassafe zuwa kasuwa ayin an je kasuwa kan me ake yi sai da sayarwa to dufail yakan je wajen abdullahi dan umar sai abdullahi dan umar ce zo mu je kasuwa sai su tafi kasuwa ƙala amma ya ce fa'iza ga dauna ila soke in muka yi sammako zuwa kasuwar lam yamru abdullahi bin umar ala saqatin abdullahi dan umar ba zai shuɗe ta wajen wato saqqat saqqat shine wato man yabi'u saqatal mata kayayyaki wanda suke marasa daraja shine asalin wato sakata ai zubarwa ne ko zubarwa na a ba za a ce gwanjo ba gwanjo ai akwai mai daraja wani ma sai ga gwanjon ya fi abin nan sabon gwanjo ka yanzu ma yi maganar gwanjo ne eh motoci a duk gwanjo ake hawa a ce ya ɗauko sabuwa ba gwanjo ba ne wato asali kayayyaki waɗanda waɗanda suke dai marasa kyau da ake ɗan fitarwa kamar a ce gero ne sai a tattace a tace sai a fitar da mara kyan eh matsalan ko ko misali a ce kayan mai a fitar da kwato-kwato ban san ko kun san hausar ba kwato-kwato haka ake cewa ko ni dai na san haka muke cewa da to kaman kwato-kwato ai kaga abu ne mara ya dan yi laushi ko ya fashe ya dan yi ruwa sai a dan wawware shi dan kada lalata masu kyau to wanda yake sayan irin wannan shi ake cewa sakat mun gane to fasara shi da yadda ka so na dai baka idea ka fahimci abin da ake nufi da sakat ba shi da asalin fassara kai tsaye a Hausa ni dai a sani na to ba zai shuɗe a kayan irin wannan sakat wala sahibi bai'atin ko wani wanda yake yin cinikayya wala miskinin kai hadda miskinin da ya je kasuwa shi ma ko za a dan taimaka masa duk wanda ya wuce kai ya takaita ma yace wala ahadin ba zai ma wuce ta wajen kowa ba illa yusallimu alaihi sai yawa mutumin sallama ma'ana kaga kenan baya rainawa duk wanda ya gani a kasuwa sai ya masa sallama wanda ya ajiye babbar haja yana da babban shago wanda yake kayayyaki da aka dan wawwatsar yake dan sassaya shi kuma ya je shi ya shi ma ya sayar ya samu nasa wanda ma miskini ne ya je shi bara a kasuwar a wannan dan dako ne ya je shi dan yayi aikin kwadago to duk wanda Abdullahi dan Umar ya wuce gare shi sai ya masallama in ya masallama shikenan ko ba a ce ma ya amsa masa ba a yana amsa masa ko? Alat Dufail, Dufail ya ce, Fajitu Abdullahi bin Umar a yauman, wata ran sai in je wa wajen Abdullahi ɗan Umar, je wajen Abdullahi ɗan Umar, abokinsa ne, fastatba'ani ila soki, sai ya nemi na bi shi zuwa kasuwa, fastatba'ani kenan. Eh, da laba an attabi'ahu kenan ila soki, ya nemi in bi shi zuwa kasuwa. Fakultu, Dufar shi ya gaji, sai ya ce masa, Matas na obisuk, in ka je kasuwar mai kake yi ne a kasuwa, wa an talata kaifu alal bai, in ka je ka ana cinikayya ba tsayawa kake wajen cinikayya ko watakila za ka samu inda za ka shiga ka tsara kai ma ka sayar ba. Wala tas'alu an sila, in ka je baka tambaya akan haja, sila jam'i na sil'atu, haja, baka yin tambaya akan hajoji. ka je ya farashin haja ya yi kaza, wala ta sumu biha ba ka ta yi, ko ta yi ba ka yi, wala ta sumu biha ko ta yi ba ka yi, wala ta jilisu fi majalisar suki, majalisan da suke kasuwa da za ka ga mutane suna ɗan zaune ana ɗan tattaunawa a kayan wasu matsaloli na kasuwa, kai ba zama kake ba, kawai sai mu shiga mu ta kewaye kasuwa mu kewaye ba abin da kake yi, ni na gaje da zuwa kasuwan nan. in an je kasuwa ka yana hada-hada ne ko ko dai kai ta yin kaya ko ka je a farashin yake ko ka sadu wani abu kai ma ka sayar ko ka kai kayanka ne kai ma ka sayar ko dai abin da ya kama da irin haka to ba daya dan haka sai ya ce masa fajlis bina hahuna na tahaddath mu zauna kawai a nan wajen mu zauna a gidanka kawai abin nan mi hiran mu mu dan tattauna tsakaninmu faqala li abdullahi ya ce sai abdullahi ɗan umar ya ce masa ya ababat ne ya kai baban tumbi eh kamar ka ce tumbido ai abokinsa ne masa raha ko shi ne aka ce abin da ya sa ya faɗa haka ba muzanta shi ba wa kana tufailu za batnin shi tufail ibn ubay ibn ka'ab yana da tumbi shine sai abdullahi ya ce masa ya ababat ya kai tumbido inna ma naghadu min ajli salami sammakon da muke yi muna zuwa ne mu je mu sallama nusallimu ala mallakina mu yi sallama akan duk wanda muka hadda shi mu shine cinikin namu su sun tara kuɗi a aljihu mu kuma sallamar kawai muke zuwa mu yi don mu sallama mu samu ladan sallama kuma a amsa mana su ma su sallada kuma mu yi wa kanmu addu'o'i in ka shiga kasuwa kana ta sallama sallama nawa kenan kai a jama'a wata rana ina zaune a wani shago da jimawa sai wani ya zo wajenmu shi mai shagon da in zauna a wajen nasa da shi wanda ya zo shi din duk sun rasu Allah ji kansu sai wani ya zo da ya zo sai kawai sai so mu gaisawa sai aka ce haba wane kai ka zo kan mutane kana da tijo ba kai sallama sai ce haba kuma shi ke na kasuwa ne fa ya ce to kasuwa ba a sallama sai ce shi ke na yanzu duk wanda na ba a kasuwan nan salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum ya ce a sai a ce kai na hukunci kaji wani ya ce gaskiya ne ya yadda ke na to abin da abdullahi dan umar suke yi kenan ba kuncewar kai bane dabara ce shi yasa nace kaga wannan shine asalin fiqihu sassafa ka je ka taro lada yanzu don Allah mutanen da ka gamu da su a kasuwa da mutanen kirki kala-kala, kala-kala da suka je neman halal ɗinsu, ka ce, Amincin Allah da rahamarsa ya tabbata a gare ku da albarka, su ma suka ce, Amincin Allah ya tabbata a gare ka da rahamarsa da albarkarsa, wancan yama, wancan yama, wancan yama, don Allah ba kai guziri ba. Wunin naka in ka yi da safe ne wunin ka sai zamanto tas. An yi ta maka addu'o'i na Ubangiji, an yi ta nema maka albarka. Ka gani? to abdullahi dan umar sai ce ai kasuwar da muke zuwa ba wai muna zuwa ne dan mu sayi wani abu kai a tunaninka ba a'a sallaman nan ita ce kaga wannan hadisin yana karantar da abubuwa da dama daga ciki akwai shi wannan din shine dalilin da yasa aka kawo shi a wannan babi wato a nuna a mutum zai iya fita ba da wani dalili ba sai kawai dan ya sallama a mutane mutane masu masa sallama idan aka yi haka abu ne wanda yake mai kyau kuma kaga mutum ya tara lada sannan kuma yana nuna cewa wanda bai sani ba a wani abu da ka aikata bai san menene hikimar da take ciki ba ana yana da kyau ka ilmantar da shi kaga shi Abdullahi dan Umar ai ya aikata wannan saboda ya san fiqhun da ke ciki ya samu kyakkyawar fahimta cewa yawan yin sallama yawan albarka ne yanzu misali ko ma ba addu'ar da aka masa ba ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu lada nawa za a bashi to idan ya samu mutane ɗari ya musu sallama yanzu ya san lada nawa ɗari ba na ce ma ya samu dubu uku lada dubu uku wasa ne dubu ba na lada kuma wallahi yana da yawa kuma sannan ga ƙarin albarka to kaga ashe shi Allah ya bashi fikihu na fahimta na hanyar da za a samu lada kuma wani ana nuna mana yadda sahabbai suke da gwagwarmaya ba sa raina kusurwa in dai lada ake samu a ciki to ba sa raina ta kamar yadda mu zamanin mu ba a raina kwandala hanyar da za a same ta to su kuma ba sa raina lada duk kusurwar da za a samu shi sai sun kwakulo iya kokarin su Allah ya datar da mu kuma sannan a shiraha da abokai za su yi a tsakaninsu mizahi irin wannan matukan ba yawaitawa aka yi ba wannan shari'a ba ta hana ba bai saba wa shari'a ba kaga ce masa ya ce ya ababat ne ba muzanta shi ya yi ba shi abokin nasa ya san ba muzanta shi ya yi ba ya masa raha ne a matsayinsa na aboki kuma yana tumbin ne sai ya ce masa ya ababat ne ya kai baban tumbi maimakon ya kira sunansa Allah samu dace amma wannan ba yana nufi a sawa mutum suna kenan a dinga ambatansa da shi ba ai wannan kan a baya can mun ji cewa an hana bisa lismul fusuku ba adal iman babun at-taslimu idza ja'ahu al-majlisa idza ja'a al-majlisa yin sallama idan mutum ya zo majalisi قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم فإن رجع فليسلم فإن الأخرى ليست بأحق من الأولى حديث daga wajen Abu Asim daga dan Ajlan daga Sa'id al-Maqburi daga Abu Hurairata yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza jaa ahadakumul ahadukumul majlisa in ɗayan ku yaje majalisi falyusallim to ya sallama dama wannan kan mun sani ko fa in raja'a in ya sake dawowa ma falyusallim ya sake yin sallama wato mutum ya je majalisi assalamu alaikum wa rahmatullah suka amsa masa sai ya zauna kuma sai wata bukata ta sanya sai ya tashi wala Allah ko ya magewai ko ya magana da wani ko abin da ya kama da haka ko ya bada sako to in ya sake dawowa masa ya sake sallama kar ya ce ai ina cikin ta farko yanzu yanzu in tashi a ce a wani baka yi sallama ya ce yanzu nan fa in tashi a'a eh yanzu ka tashi amma ana so ka sake to shine abin da ake nuna mana ana fa in raja'a wato in ya sake dawowa bayan ya tashi kenan ya sake dawowa to fal yusallim ya sake yin sallama shine hadithin yace fa innal ukhra domin ita ta karshen da mutum yayi laysat bi ahqqa min al ula ba tafi ta farkon cancanta ba ma'ana kaman a ce maka ai ta farkon ba ta fi ta biyun cancanta ba ma'ana dukan sun cancanta قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وان إسناد يكاو مكا ديك سامكم إرن وان رواية هر إلو الله سامو داتي وان كان ساقون يافي تكو yace babun at-taslimu idza qama min al-majlisi wannan kaman mun je shi a baya amma bai kulla masa babi ba to yanzu ya kulla masa babi babin da ke magana yin sallama idan mutum ya tashi daga majalisi ka kammala zamanka kuma za ka tafi to sai ka yi sallama قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء الرجل المجلس فليسلم فإن جلس ثم بدا له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس فليسلم فإن الأولى ليست بأحق من الأخرى منكر تحديث النابا يقول da yake nuna idan mutum ya zo majalisi to ya sallama fa in jalasa in ya zauna thumma badalahu an ya koma qabla an yatafarwaqa almajlisu sai kuma ya bayyana gare shi yana da bukatan ya tashi kafin majalisin ta fashe ma'ana kafin majalisin ya tashi kowa ya gama gabansa shi kuma yana son ya tashi to in ya tashin fal yusallim sai sake yin sallama shine yace fa innal ula laysat bi ahqqa min al ukhra ai ita ta farkon bata fita biyun cancanta ba wannan shine muka ce da yawa cikin mutane ba sa kiyaye wannan sallama zuwan ake yi kiyayewa amma sallamar tafiyan ba a yin ta sai dai kawai mutum ya sulale to ba haka shari'a ta ce ba idan an zo sai a ce assalamu alaikum wa rahmatullah barkatu an yi sallama sannan lokacin da mutum zai tafi ma sai ya kafaratul majlis sannan kuma ya sake mu mutane sallama wannan isnadi ne wanda yake ingantacce kamar yadda aka ishara yace babun haqqu man sallama idza qama menene haƙƙin wanda ya sallama a lokacin da ya tashi زي تفي قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا بسطام قال سمعت معاوية بن قروة قال قال لي أبي يا بني إن كنت في مجلس ترجو خيرا فعجلت بك حاجة فقل سلام عليكم فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس وما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرقون عنه لم يذكر الله إلا كأنما تفرقوا على جيفة حمار wannan hadisi mawqufi ne ba rafa'a shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba tare da cewa akwai riwaya wanda al-Humaidi da Abu Dawuda suka rawaito shi ma min tariki abi ajlan wanda kuma an rafa shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma da wani lafazin daban ma min qaumin yajlisuna majlisan la yadhkuruna fi hasmallahi illa kana alaihim tira a wata ruwaya in sha'a gafara lahum wa in sha'a wa in sha'a azabahum wa in sha'a gafara lahum au kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ruwaya anan ya faɗe ta ne a matsayin mawqufiya ɗarafi ne na wancan hadisi da muka ambata wanda al-Humaidi Abu Dawud suka rawaito wato yace Bistam ya ba su labari kale yake cewa sami'tu Muawiya bin Qurwa naji Muawiya dan Qurwa yana cewa sami'tu wato ƙalali abi babala ya ce mini wato babansa ne ya karatar da shi shi wannan karatu ya ce ya bunayya ya kai ɗana in kun tafi majalisin in ka kasance a wani majalisi tarju khairahu kuma kana fatan alherin da ya samu majalisin kar ka rasa komai a ciki fa'ajilat bika hajatun wata bukata kuma sai ta gaggautar da kai ka tashi. Faƙul, to in ka tashin nan ka ce, Salamun alaikum, wato ka musu sallama. Fa'innaka ta shirakuhun fi ma asabu, in har kai haka, to za ka yi tarayya da su cikin abin da suka samu na lada, fi zalikal majalisi a wannan majalisi. Wato majalisi ne na alheri. mun gane kan majalisi ana muzakara ko abin da ya kama da haka ko mutanen kirki suna zaune ana amfanar da juna a al'amuran addini to sai mutum ya yi nufin zai tashi kuma baya so alherin da yake tare da majalisin nan da zai sauka gare su shi ya rasa komai a ciki kuma bukata ta tada shi to idan ya musu sallama a bayanin da ƙwarwa ya yi maɗansa sai yake cewa wato da abin da suka samu na alkhairi addu'o'in da mala'iku za su musu da makamantan irin wannan da albarkar Allah da za ta sauka gare su to kai ma ka yi musharaka a ciki sabanin idan ka tashi baka yi sallama ba to nan kaga da kawai gida masu lalewa kai wa ma min qaumin yajlisuna majlisan yace ba mutanen da za su zauna a wani majalisi kowane irin majalisi ba ka gana aka ce majalisan majalisan karka tsammata wai sai in an zauna muzakara irin wannan kowane irin zama ne ko da misali a wajen aiki ne aka ce za a yi mitin kaddara ma a ce duka su kafirai ne kai kaɗai ne musulmi to idan har kai zama a irin wannan zaman zama ne na alkhairi domin a gyara yadda aiki zai gudana da makamantan waɗannan abubuwa to kai a matsayinka na musulmi idan za ka tashi sai ka kafaratul majlis kar ka bar wannan wajen ba tare da ka ambaci sunan Allah ba mun gane ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yace wa ma min qaumin yajlisuna majlisan ba wasu mutane da za su zauna a wani majalisi kaga nan an yi umumi majlisan ko wani majalisi kenan ake nufi fa yatafarwaquna anhu kuma su rabu kowa ya tashi lam yuzkarillahu kuma ba ambaci Allah a wannan majalisin ba illa ka annama tafarwaqu an jifata himar qurwa yake ce ma ɗansa tamkar sun tashi ne sun rabu a kayin mushen jaki tamkar da suna zaune ne mushen jaki tare da su kuma yanzu sai suka tashi suka bar mushen jaki ko a ɗauki ma'anar tamkar da suna zaune ne suna ta'ammuli da mushen jaki yanzu suka tashi tunda ba su ambaci sunan Allah ba wancan hadisi shi kuma na Abu Hurairah ne wanda su Abu Dawud suka rawaito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma min qaumin yajlisuna majlisan la yadhkuruna Allah fihi illa kana alaihim tira ba wasu mutane da za su zauna a wani majalisi ba su ambaci sunan Allah akan a cikin wannan majalisin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa kana alaihim tira face sai ya zamanto musu nadama wasu sun fassara tira a matsayin nadama wata rawaya ya ce in sha'a azabahum wa in sha'a ghafara lahum in Allah ya ga dama sai ya musu azaba akan wannan sakacin in Allah ya ga dama kuma sai ya yafe musu kaga kenan ashe duk lokacin da ka zauna a wani majalisi ka iya bakin kokarinka kar ka tashi face ka ambaci Allah subhanahu wataala kuma ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda zaka zauna duk majalisi da zaka zauna kar ka bar majalisin ba tare da ka ambaci Allah a cikin majalisin ba ambaton Allah yana da yawa ko ba haka ba ba sai ka sa su kana ta ja musu aya ana nufi wa duk majalisin da ka zauna shikenan kai ta karanta aya kana fasa kana fashin bakin hadisi ba haka ake nufi ba amma ka ambaci Allah din a ciki eh wani abu na umarni da abin da Allah subhanahu wataala yake so zaka yi shi ba tare da jan aya ba eh ko da wata magana kaga za a yi da bata dace sai ce kai ku daina wannan magana Allah subhanahu wata'ala ya hana irin wannan ka ambaci Allah ko ba haka bane ka ambaci Allah ko misali ai wani abu ana bada labari ne ai kaza kasan nan yanzu kaza ya ce to alhamdulillah duk abin da Allah ya yi shine mai gudana muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya bamu mafita a cikin abin da ake ci ka san yanzu ba abin da ake kaman complain ko duk jama'a sai ga maganar siyasa ne magana Allah ya taimake ni da ba na Facebook wallahi Allah ba zan iya ba eh ka san a yanayin zamantakewa a da sai abin da ya zo gabanka kake ji haka ne ko to amma yanzu kaga a Facebook abin da bakka so ma zaka ji duk inda ake yin abin da ko ake ambatan abin da baka so ka ji ba za ka je ba kuma in baka je ba ka yi maganin abin ko baka yi ba to a facebook fa ba shirgin da babu a ciki yi the good the bad and the ugly duk ba abin da babu the good the bad the ugly and the rotten duk ba abin da babu a ciki to ala ayi halin mutum ya zamanto mai ambaton Allah subhanahu wataala a kowane lokaci kuma ko ba komai yanzu idan zaka tashi ka tafi kai kafaratul majlis ka ambaci Allah ko ka ambaci Allah to da haka mai kokari da Allah a cikin zamantakewa kowane lokaci mu dinga yawan ambaton Allah subhanahu wataala ko da misali azkar ne ana zaune an yi hiran ana hiran kuma sai aka dan yi shiru to kai sai ka dan yi wannan azkar haka alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar ko misali wannan ka faɗa sau ɗaya ai ka ambaci Allah eh kuma ala bi zikrillah tatma'innul qulub ambaton Allah yana sa zukata su samu nutsuwa insha Allah so mutum yana yawan ambaton Allah to bi iznillahi ta'ala zuciyarsa za ta fi samun nutsuwa abubuwa ba za su dinga kada masa hankali kaman wato wanda baya ambaton Allah ba To wannan hadisi dai mawqufi ne amma kuma ingantacce ne magana tana da kyau don ta yi kama da wani bangaren hadisi wanda muka ci. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن أبي مريم عن أبي هريرة أنه سمعه يقول من لقي أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو حائد ثم لقيه فليسلم عليه كدوب يداك مبالغة hadisi ne nan ya zo a matsayin mawqufi Abu Hurairah ya faɗa amma kuma ya zo ingantacciyar ruwaya ko marfu'i annabi ne ya faɗa a wannan ruwaya dai bai rafa'a ta ba isnadin ya kai zuwa ga Abu Hurairah annahu sami'ahu yaqul shi Abu Maryam shine ya rawaito daga Abu Hurairah ya ji Abu Hurairah yana cewa mallaka ya akahu falyusallim alaihi amma asali ruwaya ce ingantacciya marfu'a wanda ya haɗu da ɗan uwansa to ya masa sallama fa in halat bainahuma shajaratun aw ha'idun kuma idan bishiya ko wata katanga ta sake shiga tsakaninsu thumma laqiyahu sai kuma ya sake haduwa da shi a can daifi falyusamu alaihi ya sake sallama sallama wai mun gane misali yanzu kai da abokinka ne kuna tafiya sai ka haɗu da shi ya zo ka zo ko mutum ne ya zo ka zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah barka zuwa ya gaisa aka dan so mazance ana tafiya kuma can sai hanya sai ta raba saboda katanga wannan yayi ta nan wannan yayi ta nan amma kuma a ƙarshe za a haɗu ko ko misali ana tafiya sai aka zo inda bishiyoyi suke bishiyoyin a haɗe hanya matsatsiya sai wannan ya zaɓi ya bi nan wannan sai ya zaɓi ta nan to kuma sai bishiyar ta ƙare sai aka sake haɗuwa mun fahimta to anan ma sai in an sake haɗuwa sai ka ce assalamu alaikum wa alaikum assalam i waya maka mubalaga na yadda ake son duk lokacin da aka haɗu a yi sallama ne to don Allah wai za ka ga kamar an yawaita me ka rasa me ka rasa idan an maka addu'a kai ma ka yi addu'a a wani ba riba aka samu ba kaddara yanzu a ce duk haɗuwan da kuka yi zai sa hannu a aljihu ne nan ka ai za a fahimci abin sosai to sallama ce addu'a ne Allah inna Allah huwa salam wa minhu salam to don haka sai a yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san irin waɗannan abubuwa da ake ganin su kaman ƙanana ƙanana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da su wallahi lazimtar su mutum ya lazimce shi bai raina su ba ya kiyaye yana yi suna daskarar da imani a zuciyar mutum kuma suna ba wa mutum daraja a wajen Allah saboda wanda bai ƙi aikata ƙarami ba, to babba ba zai watsi da shi ba. Amma wanda yake ga ƙarami ƙarami ne, to wata ran babban ma zai gan shi ƙarami. Mun fahimci bayanin nawa ko? To don haka irin waɗannan ƙananan abubuwan da ake ganin su ƙanana, kar a raina su, a ta ta'ammuli da su, in sha Allah sai ka ga in sun bi jikin mutum, shi kenan. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الضحاك ابن نبراس أبو الحسن عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون فيستقبلهم الشجرة فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض kun ga sahabbai su yadda suke tunda annabi ya faɗa to haka suka ɗabi'antu isnadin daga Musa ne ɗan Ismail zuwa ga Bahak ɗan Nibras shi ne Abul Hassan shi kuma daga Thabit Albunani shi kuma daga Anas ɗan Malik. Anas sahabi ne, sai ya ce, Anna ashaban nabi sallallahu Alaihi wasallam, ai lalle sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallama, kanu sun kasance ya kunun za su kasance waje guda. wato sun kasance idan sun kasance waje guda fatastaqbiluhum shajara ana tafiya kuma sai bishiya ta fuskance su fatantaliqu da'ifatun minhum an yaminiha fatantaliqu da'ifatun minhum wani bangare daga cikin su sai suka bi an yaminiha ta gefen dama wa da'ifatun wani bangare kuma an shimaliha ta gefen hagu fa'izal taƙau idan kuma suka sake haɗuwa, sallama ba'aduhum ala ba'ab, sai sashensu ya sallama akan sashi, bishiya ce ta raba su, kamar kwatancen da ne a baya. To, Anas ɗan Malik kaga sahabi ne, ya ce haka sahabban annabi suke yi, haka suke yi. Hadithi ne wanda yake ingantacce. albani ya saha cikin silsilatu sahiha don haka wannan yake nuna muhimmancin ita sallama ku duba dai sallama farkon abin da farkon jama'a da annabi adam ya fara haɗuwa da su sunewa mala'iku kaga Allah subhanahu wataala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace sai yace wa mala'ika je yace wa annabi Adam yace izhab ila haula fa sallim alaihim je ka wajen waɗancan ka musu sallama shi kuma sai awwal abin da Allah ya faɗa din ila haula fasallim alaihim to shi kuma ba a gaya masa me zai ba cewa aka ce fasallim alaihim kai sallama a kansu amma ba a lakkana masa abin da zai faɗa ba shi kuma da ya je sai awwala umarnin da aka yi sai ya ce assalamu alaikum ai ce aka ce fasallim alaihim lamirin kawai ya canza sai ce assalamu alaikum su kuma sai suka ce wa alaikumussalam wa rahmatullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fazaduhu wa rahmatullah to wai na faɗi wannan ne ai mun karanta hadisin a baya domin a nuna ashe farkon abin da ake umarni ga annabi adam dangane da waɗanda ya haɗu da su kaga dai ba mutane sai shi ba mutum sai shi to amma da aka ce ga wasu jama'a duk da mala'iku ne da ya haɗu da su me za a yi sallama su kuma suka amsa wannan yake nuna ashe muhimmancin sallama a rayuwar mutum duk lokacin da aka haɗu ita ce Allah ya koyar akan ayi babun man da hana yadahu lil musafaha babun da zai magana wanda ya mulke hannunsa ya sanya masa turare kenan shine man da hana adduhunu mulka mai amma yawanci sukan yi ne da turare ko za'afaran ko abin da ya kama da haka wanda ya shafa turare a hannunsa lil musafahati dan kawai ya gaisa da mutane حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري عن قريش البصري هو بن حيان عن ثابت البناني أن أنسا كان إذا أصبح دهن يده بدهن طيب limusafahati ikhwanihi kaji fa daga ubaidillah dan sa'id yace khalid ibn khidash ya labarta musu yace abdullahi ibn wahab ba misrai shine ya labarta musu shi kuma daga quraish ba basrai shine ibn hayyan daga thabit al-bunani yace anna anasan anas dan malik kana ya kasance idan asbaha in ya wayi gari da hana ya dahu biduhunin sai mulki hannunsa da turare tsayibin mai kanshi ko kuma ka ce da mai mai kanshi ba dan komai balle musafaha ta ikhwanihi dan yayi musafaha da yan uwansa wato in yi musafaha da su su ji kanshi to me sai aka kawo wannan kuma a cikin sallama ajerin gwanan sallama yake kawo domin musafaha tana tare da me annabi ya yi umarni da ita in an ka haɗu aka yi sallama aka yi musafaha hannunku ba zai rabu face sai Allah ya gafarta muku shi ne shi anas ɗan malik domin ya kyautata yake son hannunsa ya zamanto da turare mai ƙamshi kaga wannan ke ne ke nuna in za ka garwayu da mutane to ka garwayu da su fi ahsani hay'a ko kar ka garwaye da su da abin da zai cutar da su a bisa irin wannan fahimtar da suka yi na cewa in ana son ka cuɗanya da mutane to ya zamanto a cikin yanayi mai kyau sun fahimci haka cikin koyarwar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu baicin shi annabi kullun kanshin tirare yake yi sallallahu alaihi saboda yawan isti'mali da tirare sai ya zamanto hatta guminsa ma kanshin tirare yake yi saboda annabi na yawan sa tirare a jikinsa sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da annabi ya rasu ma Abubakar Siddiq da yazo ya sumbance shi yace tibta hayyan wa mayitan ya rasulullah yace kana raye da bayan kai wafati ma kanshi kake ya manzon Allah to kaga a bisa irin wannan ne duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarta misali mutum ya ce albasa ko ya ce tafarnuwa annabi ya ce kada ya kusaci masallacinmu me ya saka saboda za ka yi cuɗanya da mutane wannan ra'ihatul kariha ba a so a bisa wannan malamai suka yi hukunci cewa kaga ita mai sunanta tafarnuwa da albasa ababe ne wanda yake halal abubuwa ne wanda suke halal annabi yakan ci yakan sa a dafa masa ita sai ya ci to ababe ne wanda yake na halal amma sai aka ce idan ka ci su ɗanyen sunan suna yin wari kada ka zo jikin mutane to ina kuma ga wanda yake na haram to shi yasa malamai sai suka ce baya halatta mutum idan ya banka sigari kuma ya zo ya shiga cikin sahun jama'a wanda ya ci tafarnuwa ma an hana shi balle wanda ya sha sigari to kaga sun koyi wannan eh sun koyi wannan in zaka cuɗanya da mutane kai cuɗanya da su a yanayi wanda muke mai kyau a bisa irin wannan ne ma malamai suka ce idan zaka zo ka masallaci to ka zo ka a cikin tsafta kar mutum yana aikin kanikanci kawai da bakin mai a jikinsa jins ɗinsa ya yi baki kirin t-shirt ɗinsa ya kwakwanta a ƙasa ta ɗaɗɗabi ƙasa mai abin nan kawai zo ya shiga sahu mutum ya sa farin rigarsa ya zo ka manna a jikinsa ya koma gefe ka ce kuma abin nan ya ƙi haɗa sahu da kai to zai bari ka ɓata mar kaya kuma saɓa wa Allah kai bai halatta ba to kaga dole akari da irin wannan karantarwar musuluncin shi saka shi Anas ba a kallafa musu akai ba amma sai yake sanyawa domin ya dayyaba wa mutane wallahu ta'ala alam babun at-taslimu bil ma'rifati wa ghayriha babun da ke magana a kayan sallama bil ma'rifati wa ghayriha wato a samu arafa ko a sanayya eh at-taslimu bil ma'rifati wa ghairiha sallama bisa sanayya eh sallama bisa sanayya ko kuma rashin sanayya ma'ana wanda ka sani da wanda baka sani ba قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله أي الإسلام خير قال تدعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف رواية ingantacciya kuma shi Bukhari da Imam Muslim sai ruwaito su a cikin sahihansu ya ce Kutaiba ya ba mu labari yana cewa Laythu shine ya ba su labari shi kuma daga Yazid ibn Abi Habib daga Abul Khair daga Abdullahi ɗan Amr ɗan As, Allah ya ƙara musu yarda. Ya ce, Anna rajulan ƙala, wani mutum ne ya ce, Ya Rasulallah, ya manzan Allah, ayyul islami khair, wani musulunci ne kan ya fi daraja, ai ma'ana yana nufin khisalul islam, ayyuka a cikin musulunci waɗanne suka fi daraja. Dukkan ayyuka baki ɗaya, kowane irin aiki, kaga aida sai a ce sallah haka ne ko to wala Allah ana nufi akan mu'amala ne mu'amala shi saka ansar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ita take nuna cewa annabi ya bashi ansa ne a kayan mu'amala qala sai ce tud'imu ta'am ka ciyar da abinci ciyar da abinci ga wanda bashi da shi wannan yana cikin ayyuka mafiya daraja a musulunci wa tuqri'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif kuma kai sallama sai aka kawo shi da matsayin karantawa ai in ka ambata kaman ka karanta ne kuma kai sallama ala man arafta ga wanda ka san shi wa man lam ta'rif da wanda baka sani ba kai sallama ga wanda ka sani da kuma wanda baka sani ba kenan wannan yake nuna ukhuwa a tsakanin ƴan uwa musulmi ita ta game ko ina musulmi da ɗan uwansa musulmi zai masallama nan da aka ambata aka ce alaman arafta wa man lam ta'rif wanda ka sani da wanda baka sani ba wannan yana takaita akan musulmai ne ma'ana idan ka haɗu da ƴan uwanka musulmai to sai kai sallama wanda ka sani da wanda baka sani ba mun gane matsalan ƙasa ce wacce aka sani ta musulmai kuma akwai zayya da ake gane musulman to don haka wanda ka sani da wanda baka sani ba duk sai ka sallama amma ƙasa wacce take ta kafirai ce kuma a cikinsu ana iya ganewa kafiran ta zayyarsu ta irin shigarsu da irin tsarinsu to kaga nan ba kowa ka game da shi za ka sallama ba su wanda kaga alama ta musulunci tare da shi mun fahimta yanzu misali kaman anan kaga mu ƙasa ce ta musulmai ko yankin wai nake nufi ƙasa ne ta musulmai sai kaga mutum ya sanya doguwar rigarsa ko babbar riga da hularsa zanna bukar da makamantansu in ka da shi kawai sallama za ka masa assalamu alaikum wataƙila commission ne ai suna yin irin wannan shigar ko in sun zo nan don su saje da jama'a sai su ɓace kawai ka gama sai ya ci assalamu alaikum in ya maka sallama ka amsa in ka gama da shi kamar sallama ba wai sai ka san mutum ne tukun za ka masa sallama ba wanda ka sani da wanda baka sani ba duka ake yi ma sallama wannan yana tabbatar da ukhuwa islamiyya wani babi yace babun bai wasa tarjama ba قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع ai mun ji a baya cewa kafiri ma idan ya maka sallama zaka ansa ko amma salon yadda ake an sawa musulmai ne babun yace wani babi qala hadathana musaddadun qala hadathana yazid ibn zura'in qala hadathana abdurrahman an sa'id ibn abi sa'id an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha anil afniyati was su'udat an yujlasa fiha فقال المسلمون لا نستطيعه لا نطيقه قال أما لا فأعطوا حقها قالوا وما حقها قال قض البصر وإشاء وإرشاد بن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد ورد السلام kwatankwacin irin wannan hadithin ya zo wanda bukhari da muslim da abu dawuda suka rawaito daga abu sa'id al-khudri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wal julusu ala turuqat to a wannan dake gaba gare mu Sa'id dan Abu Sa'id shine ya ruwaito daga Abu Hurairata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani anil afniya wato daga dandali asalin alfana ana samun sa a jikin gida ne shi ne ake fassara shi a ce farfajiya wato fili da yake jikin gida ko a tsakar gida ko kuma wanda yake ta jikin gida ta baya shi ne ake ce shi fana amma nan ka iya fassara shi a matsayin dandali filin da ke tsakani gidaje inda mutane suke dan hallara to annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani anil afniya dangane da dandali wa su'udat da kuma hanya su'udat jam'ul jam'i ne jam'in su'ud su'ud shi kuma jam'in sa'id don haka su'udat jam'ul jam'i ne jam'in su'ud su'ud shi kuma jam'in sa'id sa'id yana nufi at-tariq ala wazn at-tariq sa'id at-tariq duk ma'anar su da hanya kenan to shi nan da ya ce su'udat ainihin fin ɗuruƙat eh kada ku zauna annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani dangane da dandali ko kuma hanya an yi jalasa fiha mutane su zauna a nan annabi ya hana zaman bakin hanya ko kuma zaman dandali faƙalar musulmun musulmai sai suka ce saboda sun ɗabi'antu suna hallara a wajen la nastaɗi'uhu ai ba mu iyawa la nuɗiƙuhu ya manzon Allah ya zama dole ne waccan ruwaya wanda Bukhari da Muslim ya kawo a cikin sahihansa a suka kawo a cikin sahihansu daga Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu iyyakum wal julus ala turuqat ka ku dangane da zama a bakin hanya qalu sai suka ce malana buddun ai ba makawa ya manzon Allah sai mun zauna a bakin hanya inna ma hiya majalisuna na tahaddathu fiha wajajen zaman mu ne anan ne muke zaunawa mu dan tattauna akan abin da ya shafe mu qala sai yace fa in abaitum illa al majlisa in har kun ki dole sai kun zauna a waɗannan wajajen fa a'atu tariqa haqqaha to ku ba wa hanya haƙƙinta to kaga wancan ruwaya waccan ruwaya ta fi fitowa da dalilin da yasa suka ambata ko eh sun ce ba makawa ne nan ne wajajen zaman mu na tahaddathu nan ne muke zauna mu tattauna abubuwan da ya shafe mu to a wannan ruwaya ya ce ƙala amma la in ku har kun ƙi sai kun zauna ce ya ce fa'in abaitum illal julus in kun ƙi sai kun zauna nan kuma ya ce amma la idan ku har kun ƙi fa'aɗo haƙƙaha ce ya ce fa'aɗo tariƙa haƙƙaha wato ku ba mu hanya haƙƙinta ƙalu suka ce wa ma haƙƙuha menene haƙƙinta ya manzon Allah ƙala sai ya ce gabbul basar rintsa idanu wa irshadu bin sabil da nusar da ɗan hanya wa tashmitul atis da gaida wanda ya atishawa idza hamidallah in ya gode wa Allah wa raddu tahiyya da kuma mai da gaisuwa mai da sallama kenan a wace ruwaya yace gabbul basari wa kafful adha wa raddu salami wa amrun bil ma'rufi wa nahyun anil munkar kaga can ya fi ya fi faɗaɗa ya ce ku zan masu gintsa idanu ya ce wa kaful aza ku gintse duk abin da zai cutar da mutane ku kar ku yi kuma kada kada kada ku bari akan hanya ɗin ku kauda shi in kun ga abin da zai cutar da mutane wa raddu salami kuma kuma yi da sallah sallama wa amrun bil ma'ruf ku yi umarni da abin da yake mai kyau wa nahyin anil munkar da kuma hani daga abin da shari'a ba ta so wannan shine haƙƙin zama akan bakin hanya in dai ba za ka yi waɗannan ba annabi ce to kar ka zauna yanzu a cikin hadisin menene hukuncin zama a bakin hanya kenan na'am makruh ne makruhi ne abu ne wanda ba a so tunda farko annabi ya hana kaga ai lafazin da yazo naha anil afiyat was su'udati an yujlasa fiha ya hana dandali ko abin nan farfajiya na gidaje da da da bakin hanya annabi ya hana a zauna waje amma sai suka faɗi dalilin da ya saka suke zama ya manzon Allah ga ab dalili nan ne muke zama mu dan tattauna abin da ya shafe mu to sai annabi ya ce idan har kun ki dole sai kun zauna kaga wannan lafazin ya nuna cewa annabin dai bai so su zauna amma tunda har ya zama larura takan sa su zauna don wannan maslahar zamantakewar tasu to su ba da haƙƙinta kenan ashe zama bakin hanya makaruhi ne amma in ya zamanto babu makawa sai an zauna to zaman kar ya yawaita sai zamanto saboda irin wannan masalih din ne kuma sannan idan an zauna muhimmin abu a cika mu hanya haƙƙinta kaga anan wajen ya ambaci abubuwa guda hudu gaddul basar gintsa idanu wa irshadu bin sabil nusar da dan hanya me ake nufi gintsa idanu daga duk abin da yake na haram kada mutum ya dinga kallace kallace wanda yake kuma ya haramta a garin shi mata sun zo wucewa ya zuba musu ido mazan ma in sun zo wucewa ya kura musu ido ka san ido yana da yana da yana da aibi mutum yana tahowa sai duk aka zuba masa ido sai ji ba daɗi an tozarta shi zai ji ba daɗi wani sai dinga sassarfa wani kuma gabansa ma ya faɗi mutum da zai ji da very uneasy to duk irin wannan bai halatta ba in har mutane sun san za su yi haka a bakin hanya to zama hanya haramun ne ya gare su in sun yi kwato sun saba wa Allah sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole sai a gintsa idanu kar a yi wa mutane kallon da zai cutar da su eh kar a musu kallo irin kallon da zai cutar da su sannan kuma yace wa irshadu bin sabil a nusar da dan hanya matukar zaka zo na a bakin hanya to duk wanda ya zo shi yana neman bayani to zaka kula shi ya zo kawai akan mashin ɗinsa ya ɗauko wata gyatuma ko wanda tijo ya zo shi an ɗauko shi daga ƙauye ya zo wala Allah ko sallama bai muku ba kuma amalance shi a matsayin daga karkara yake ko ku cika masa haƙƙinsa do Allah ina ne gidan wane kwatancen da baku gane ba to ku iya bakin kokarinsa ku san yadda za ku taimaka masa ko gyatuma ta zo tambaye ku gidan wance to ita ma ku ɗan ƙoƙarta ku san yadda za ku yi ku nusar da ita in har ku ba ku sani ba kun yi ƙoƙarin ku san ina ne ba iya ganewa ce to amma dai muna tsammani ki je ki wajen waɗancan watakila in kin tambaye su ka yi abin da ka sauke haƙƙinka wanda ya zo zai wuce bai san hanya ba shi ma ka nuna masa makaho yana tafiya sai ga dutse a wajen zai tuntuɓe ba ɗan jagora to shi ma yana daga cikin irshadu bin sabil a wata ruwa irshadu bal a nusar da wanda ya bata to shi ma malamai sun ce a matsayin wanda ya bata na ya bai san ina zai bi ba to sai ka ce masa waje kaza za ka bi hattara fa akwai mashin a wajen bi ta gefen hannunka kaza ko gefen hannunka kaza duk wanda yana daga cikin haƙƙinka aiki bai ya same ka ba in kana zo na bakin hanya kaga na ka ce wa tashmitul atis da gaida mai mai atishawa mutum ne ya zo shi yana tafiya yana hanzarin zai zai kai cefa ne sai a ci shayuciya amma kuma aka ce idza hamidallah sai ya godiya ga Allah sai ka ce alhamdulillah to dolan ka sai ka ce yarhamukallah haƙi ne na hanya sai ka gaishe shi sannan wa raddu tahiyya in amma sallama kuma dole ka amsa kaga a wacce riwaya wato ta Abu Sa'id al-Khudri an ce wa amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar umarni da kyakkyawa da kuma hani daga mummuna shi ma ya same ka inda za ka zauna a bakin hanya yara ne suke ta faɗa wannan yaran kudu kai da su ba sa ji yaran ba su da mutunci to baka cika haƙƙin hanya ba waye ce ka zauna a gun waye ce ka zauna a gun sai ka je ka raba ai nahayin ne alal munkar ko da kuma al'amru bil ma'ruf aiki ne babba Allah ya samu dace amma sau da yawa mutane ba sa bawa abin nan hanya hakkinta waɗansu ma kidaya masu wucewa suke wane ya wuce yau sau kaza da gaske wane ya wuce sau kaza yau ai abin nan to duk irin wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kada kada a zauna a bakin hanya saboda shi bakin hanya waje ne wanda zai iya kawo mutane rigima a cikin hidimar addinin su domin yana da abubuwa wanda za su iya jawo mutane matsala Allah ubangiji ya shirar da mu hanya mu daidaiciya lokaci ne yi ba mu karasa babin ba akwai sauran hadisai guda biyu in Allah ta'ala ya kai mu darasi na gaba kuma ma dora inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda kuma muka yi kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya fi mana wa alaikum salam tahiyatan ala anfusikum menene gairu maskunatin ba ita nake ne ku tuna mun ayar mana aka ce tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba ai farkon nake so shine ya nuna ishara zuwa ga ita tambayar da yayi din فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة kuyi sallama makawunanku don haka idan gida dama ba abin nan kana iya shiga gidan mun gane wato shi shiga gida amma gidan naka ne a'a ai gidan akwai gidan da ba kowa a cikin naka ne akwai gidan da ba kowa a ciki, dama kowa zai iya shiga, har ma kai ma za ka iya shiga ka huta kuma ka ajiye kayan ma a ciki. Sannan akwai gida wanda ba kowa a ciki, amma ba naka ba ne. Kaga wannan guda ukun kowanne hukuncinsa daban. In gida naka ne, ba kowa a ciki, ka zo za ka shiga, to sake kanka sallama da kuma mala'ikun da ka taras. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Mutum sai faɗi wannan. Dama naka ne kawai buɗewa za ka yi ka shiga, amma ba kawai shiga za ka yi ba sai ke kanka sallama. Shi ne fasallimu ala anfusukum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Sannan na biyu shine gidan da kowa zai iya shiga dama gidan jama'a ne. Ba a yi restriction ga kowa ba, kuma har ma za ka iya ajiye abinka ko ka shiga ka huta kai ma da ka zo ba kowa a wajen to nan ma irin nata za ka yi kuma ka shiga sannan na uku shine gidan da ba naka bane ko ba kowa a ciki to dama idan ka zo ka hukuncinsa shi la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala aliha don haka sallama zaka yi daya biyu uku in ba an samu ka ba sai ka koma ka san ba kowa kenan don haka ba gidanka bane ba za ka shiga ba ba ka shiga gidan wani sai da izininsa to haka lamarin yake in misali a ce mutumin ƙauye ne mutumin ƙauye sai zo kawai sai so muku magana bai yi sallama ba kuma sa uzuri annabi ma yayi mutanen ƙauye uzuri wani zuwa ya daure raƙumansa kawai ya cancada fitsari a jikin masallaci amma farfajiyar masallaci za a dake shi annabi ya ce ku bar shi sai da ya gama annabi ya kira shi sai nusar da shi ya ce wannan masallaci da ka gani an yi shi dan ibada ne irin wannan kazanta ta jama'a baya halatta a yi a wajen kuma ya ji daɗi ya fahimci wa'azi kaga an mu'amalance shi saboda shi mutumin ƙauye ne an masa uzuri to don haka idan mutumin ƙauye ne ya zo bai muku sallama ba kawai so mu tambaya ku biya masa bukata bayan kun biya masa bukata sai ku nusar da shi ce amma da Allah ko dan gaba idan ka zo wajen jama'a rika sai ah to ai ba ga wallahi kaza ta nagode nagode kaga kun biya masa bukata tukunna sai kuka shigar masa da zai fi shauraron ku idan mutumin gari ne ya zo bai sallama ba kawai so muku magana da bukata ba rabuwa da shi kar ku ce za ku rabu da shi in aka ce za a rabu da shi to kuma ba zai samu kyakkyawar fahimta ba lamarin zai lalace shi sai ku nusar da shi tun farko ba za ku biya masa bukata ba tunda yana kusa da ilimi sai ku ce ka manta dai baka yi sallama ba ba zargar sa kai kuce bai yi sallama kai tsaye ya ka zo baka mana sallama ba tuhuma ce sai ce ai wani kana ta gaggawa baka mana sallama sai ce wallahi manta assalamu alaikum shikenan sai karba approach din da aka yi wa mutum shine a yadda amma dai mutumin kauye akan bashi uzuri irin yadda ba a ba wa mutumin gari saboda shi yana kusa da ilimi ganganci ne ya saka bai aiwatar da abin da ya dace ba wannan shine wallahi